الحمد لله الذي ألا بإذته فوق البريات ورفع بقدرته السماوات وزينها بالنجوم المنيرات وولع الأرض وزينها بالنبات وأرساها بالرواسي الشامخات وأنزل عليها من ماء فرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع عند الممات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بتبليغ الرسالات وأداء الأمانات وصلى الله عليه وعلى آله المنتخبين السادات وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والمؤمنات وسلم عليهم وعليهن تسليما صلاة وسلاما دائمين متناذمين ما دامت الأرض والسماوات أيها الناس أيها الناس أيها الناس إن الله أمر أوامر فلا تضيئوها وهد هدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وترك أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبخسوا عنها وأحذركم ونفسي من اتباع خطوات الشيطان والهوى ولا يغرنكم بالله الغرور ولا تغرنكم الحياة الدنيا فأما قريب يستهيل سرورها سوءا ويتهول يسرها أسرا ويلقى أجماع شملها شتى ويلقى سحاؤها مرضى ولا يركن إليها إلا الأدوياء الهمقى ولا يرضى بها ويطمئن إليها إلا الأشقياء الجودا حلالها حساب وحرامها إكاب ومتشابهها إتاب وبلوى عزها هروب وذلها مسلوب وغالبها مغلوب وسلامتها أبقى أيها الناس اعتبروا بمن مضى واتئذوا بمن توفى أين المرسلون والأنبياء وأين الصحابة والأولياء والسلف الصالح الأتقياء وكلهم ساروا إلى رحمة الله للذين أحسنوا الحسنى وقد أنذركم المولى بما نزل بالقرون الأولى وما هل بهم من الهلاك كما هو في التنزيل يتلى وأنه أهلك آد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى ألا فبادروا إلى التوبة الخلصاء وتداركوا بالآمال الصالحات قبل أن ينزل البلاء إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يغفر الله لنا ولكم wa wannan abu da ya faru jaraba ne daga Allah kamar da muka faɗa a satin da ya gabata amma duka abinda aka ce na ƙa'idodi na kula da kiwon lafiya to musulunci ya yarda da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai saukar da wata cuta ba sai dai ya saukar mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma ba za a ce babu magani ba duka wani cuta maganinsa Allah farkon magani kenan koma gare shi a roƙe shi a yi istighfari mafi yawancin irin wayannan bala'o'i suna zuwa mana ne sakamakon laifukanmu da zunubanmu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa alƙur'ani cewa yana gargaɗi wa mutane amma sai ga mutane kuma ba abin da gargaɗin yake ƙara musu sai zawata cikin aikata abubuwa marasa kyau ana cikin wannan kuma sai bala'i ya zo wanda ya fi wani bala'i ya zo na jarabawa na cuta sai kuma aka ce duk a gudu a bar Allah bayan kuma Allah ya ce fafin ru'ilallahi ku ruga ku gudu ku je gurin Allah kuma sai kuma mutane suka ce duk a gudu a bar Allah a wannan ai babban sharri ne ce wai wannan dalilin wannan an daina sallan jami'i an daina wannan duk baya maganin cuta kuma an yi bal an yi an yi alloba iri iri zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma taba jin da aka ce an dage musu sallan juma'a ko sallan jami'i ba saboda haka masu wannan umarni su mai da hankali abin mamaki su can inda cutar ta fara fitowa cana da bala'in ya yi bala'i suka san sun kakkashe musulmi sun cuci musulmi sai shugabansu da kansa ya ruga masallaci masallatan da aka rurrufe yasa aka bubbuɗe aka ce su koma sallansu ya ruga masallaci ya ce musulmi su taimaka musu da addu'a kuma sau wajen ya je masallacin da ya kai wajen sau uku duk juma'a wajen sati uku sai ya je masallaci ya ce musulmi su taimaka da addu'a wannan abu Allah ya yi mu kuma nan wai mu ne garin musulmi kasar musulmi amma muna ce a kukkulla masallatai wannan daimuwa da yawa take wannan daimuwa da yawa take Allah shine mai yaye cuta saboda haka shi za a dosa ya yaye amma kaman ka'idodi na rashin musafaha rashin gwamutsuwa guri daya da wa'annan duka wannan ƙa'idodi ne wanda za a iya aiki da su saboda tun da an tabbatar da cewa cutan nan tana yatarawa daga wannan zuwa wannan saboda kaza kaza musulunci babban abin da ya wajabta shine sallama amma bai wajabta musafaha ba duk malamin fiqh da suka rubuta abin da suka rubuta suka ce sallama wajiba ne musafaha kuma abu ne mai kyau haka suka ce saboda haka musafaha ba dole bane saboda kada wannan ya cutar da wannan saboda akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a bijirar da mai lafiya kan marar lafiya to wannan shine amma magana a ce a daina sallah a daina menene wannan shedan ne yake so ya amfani da hankali da nashi rabon ya ɗibi nashi rabon duk irin wannan abin ya zo shedan ya kai kokari ya ɗibi rabonsa sannan kuma duk wani babban bala'i wani ƙarya don wannan ƙarya ne ƙarara a ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duba alqur'ani a samu gashi a jika a sha to ai mutane ba mahaukata bane shi ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki gaskiya ne duk inda kaga manzon Allah a mafarki to shine ya ce shi dan baya kamantuwa da shi to amma waye zai ce mana ya ganshin shine abin tambaya wanda ya ce ya ganshin nan a masu ran da suka ce sun gan shi ya ce kaza sai da aka cancance tuku wannan mutumin kirki ne zai iya yin ƙarya ko ba zai iya yin ƙarya ba mai gaskiya ne mai amana ne mai ɗabi'o'i ne na gari wannan sharuɗin nan na hadisi sahihi dole sai an ɗabbaka a kanka kai da ka ce in ba da haka ba kowa ya ce ya gan shi ganin gaskiya ne amma ya tabbata ya gan shin ya tabbata ya gan shin zai iya ƙarya ya ce ya gan shi ko yana son ya samu jama'a ko yana son samu kuɗi ko yana son yi wani abu saboda haka ba kowane mutum ne kawai daga ya bugi kan ya sha ya koshi kawai ya tashi ya ce na ga annabi sai a ce ya an yarda ya gan shi ba sannan kuma abin ya nuna samsam annabi ba shine yayi wannan umarni ba ko da ya ce ya gan shi ƙarya yake yi kuma har yanzu ba mu san waye ba me yasa aka ɓoye shi a ce wane na gari kaza na gida kaza dan wane mu san shi mu san isan mu san halinsa mu san gaskiyansa mu san amanansa mu san cika alƙawarinsa mu san irin yanayin da yake mu'amala da jama'a babu sannan kuma bayan da za a yi annabi ya yi umarni da wannan maganar domin duk abin da aka ce annabi ya faɗa sai an duba ta zauna daidai da shari'a na farko gashi dai najasa ne ai mahaukaci ne wanda zai ce annabi ya zuba gashi a cikin alkur'ani domin duk abin da zai zama kazanta a danganta shi da alkur'ani a sa shi alkur'ani ma yakan zama kafirci inda gangan aka yi ko a rubuta shi da najasa ko a sa najasa a cikinsa ko a jefa shi a najasa duk malamai sun rubuta sun nuna wannan kafirci to ya annabi zai sa gashi najasa a cikin alkur'ani duk gashi in ba na manzo Allah bane najasa ne hukuncin matacce ake masa don wani abu ne mai rai da aka yanke shi ya mutu duk abin da aka yanke daga jikin mai rai sunansa najasa sannan shi kansa annabi sallallahu alaihi sallama a hadisinsa sai ya ce Allah bai sa muku waraka a cikin najasa ba yaya kuma zai ce a jika najasa a sha saboda haka ba kowane kururuwa iblis yayi kawai mutane su dauka dan kawai sun rude suna neman magani ba magunguna wanda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ko mun san ciwo ko bamu san ciwo ba suna nan suna aiki har abada kuma daidai suke da aqidan mutum akwai kamar su la haula wala quwwata illa billah akwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda Allah ne da kansa yace magani ne alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai akwai hasbunallahu wa ni'mal wakil ka gani alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wannan sune magunguna yau sai zaka je neman wani shirme saboda haka wannan kurura ce ta iblis a guje ta a nemi magani daga ingantaccen ruwaya daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka samu wannan shine kuma duk wanda ya ji irin wannan ya kokari ya faɗakar da mutane da ƴan uwansa da ƴaƴansa da matansa cewa kar su yadda da wannan kame kame saboda kokari ne na raba mutane da imanin su da jefa mutane cikin halaka yace qur'ani Allah ya kare shi la yatil batilu min bayni wadayhi wala min kalfi naji wani yana faɗin wannan wannan wannan shi ma bai san me yake yi ba la ya ce baɗin da min bane dai wala min kalfi ba mai cire wani abu daga cikin alƙur'ani daga ayoyi ko ya ƙara wani abu na alƙur'ani don ya ɓata alƙur'ani Allah ya kare wannan amma don a ɗauko wani abu a sa a cikin alƙur'ani shaiɗanu ko aljanu su yi amfani da wannan don su halakar da mutane wannan ya zai faru da yawa shaiɗanun mutane ba a ruwaito wanda aka ce suna jajjefa takardun alƙur'ani a cikin bayan gari ba to wannan layatil qur'an layatil badilun bayne da wala kalbi ya hana wannan ba a samu wanda aka ce ma suna tsafi suna jika suna kowane sun saka jini duk kowace kowane abinda suka yi na tsafin su su dauko takardar qur'ani ɗaya su tsoma a ciki ba a samu to wannan layatil badilun bayne da wala kalbi ya kare wannan wanda haka gashin nan iblis ne ya zuba don annabi ba zai sa najasa a alqur'ani ba Allah ba zai sa najasa a cikin littafinsa ba don haka tabbas kawai a saninmu shi ne wannan abu shaidanu ne suka zuba don su halakar da mutane dama ya ce sun mala'ace min bayni yadayhim min bayni aidihim wa min khalfihim wa an wa an aymanihim wa an shama'ilihim malamai suka ce an aymanihim da min bayni aidihim zai zo ma ta hanyar gaskiya ne don ya halaka ka ta hanyar abu mai kyau zai zo don ya halaka ka min khalfihim da an shama'ilihim zai zo maka ta hanyar asalin barna in zai iya samun ka cikin wannan bangaren saboda haka mu guji kawai don mun samu matsala mu fada cikin halaka kawai babu hankali wayanda wanda Allah ya jarabe su da wannan cuta Allah ya yi musu wayanda kuma suke da lafiya Allah ya ba su lafiya ya shugaban jiha da aka ce Allah ya jarabe shi da wannan ciwo Allah ya yi masa Allah ya sa ya zama mana wa'azi ne ga baki ɗaya, don dama Allah yakan kawo cuta, cuta ba ta zama dalilin mutuwa, cuta takan zama dalilin kafara ne wa zunubin mutum. Manzon Allah sallallahu Alaihi cuta in same ka kafara ne ga abin da ya gabata na laifinka, ko kuma ya zama maka in baka da laifin har na za haka sai Allah sai ya zama ka taraki zuwa ga wani martaban da ba za ka iya kaiwa ba sai an jarrabe ka. Dama Allah ce yakan jarrabe ka ne don ya ga haƙurinka ya ga kuma yardanka gare shi da komawanka gare shi to kun ga faduwan jarrabawan fa kenan an jarrabe mu kuma mun koma mun je muna neman kame kame mu je mu koma hannun shedan Allah ya sauka